الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda ya daidai da daren 24 ga watan shawwal hijira na da shekara 1426 daidai da 24 ga watan nuwamba shekara ta 2500 muna karatun littafin al-aqidatul wasatiyya ta shekul islami ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba shekul islam ibn taymiyyah yana mana bayani dangane da jimillar aqidar alfirqatun najiya almansura ila qiyamis sa'a ahli sunnati wal jama'a wato jama'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a nan duniya su kadai ne za su ci nasara a lahira kuma su kadai ne za su ketare daga azabar Allah daga cikin jeren giyar kungiyoyi 73 da al'ummar musulmi za su karkasu to sai malam yake bayyana cewa kaɗan daga cikin abin da suka ƙudurce suka amince da su shi su ahli sunna sun yarda da Allah da mala'ikun shi da littattafai da manzanni da kuma cewa Allah zai tayar da matattu ya musu hisabi bayan sun mutu sannan ahli sunna sun yarda da kaddara duk abin da Allah ya ɗoro ya tsara ya gudanar ya zartar mai daɗi ko mara daɗi ahli sunna sun yarda mun tattauna mas'alolin nan gaba gaba abin da ya rage mana kadai ita ce mas'ala dangane da kaddara jama'a mas'ala dangane da kaddara mas'ala ce mai girma kwarai da gaske ba dan komai ba a nan ma an samu wasu sun zaƙe wasu kuma sun gaza to dole sai ahli sunna su fitar da mafita domin su ne Allah yake cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa haka Allah ya sanya wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne al'ummar da suke tsaka-tsaki waɗanda suke da adalci ba sa gazawa ba sa kuma zarbaɗewa to kuma karatun littafin da muke yi al'aqidatul wasitiyya to dole ne ahli sunna su faɗi matsayin su wanda yake shine matsayi tsaka-tsaki dangane da al'amarin kaddara akwai kadariya wanda manzon Allah ya kira su majusu hadhihi umma su ne majusawan wannan al'umma hadisi ne sahihi wanda ya zo cikin sunan abi dauda da tirmidhi da ibnu maja da musnad al-imam ahmad annabi yace al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma yace su ne majusawan wannan al'umma mai yasa annabi ya siffanta su da cewa majusa wannan al'umma tare da cewa fa sun musulunta suna sallah suna azumi sai dan suna da aqida wadda ta kama da aqidar majusawa majusawa sun yadda alloli biyu ne akwai allan alheri akwai allan sharri ma'ana duk inda kaga alheri to allan alheri ne ya halicci wannan alheri duk inda kaga sharri to allan sharri ne ya halicci wannan sharri sai allah yake ce da su da kuma duk wanda yake jin wannan magana allah ya ce wa qala allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn allah yake kar ku dauki alloli guda biyu ku ce allah ɗaya na sharri allah ɗaya na alheri wannan maganar majusawa ne suke faɗinta to su waɗannan kadariya su kuma da suka zo sai suka ce Allah maɗaukakin sarki shi ya halittu halittu kun ga Allah mahalicci ne kenan sun yadda ko to amma kuma dukkan aikin da halittu suke yi to ba Allah ne ya yi aikin ba Allah kuma bai ma san za su yi ba don haka sai zan halittu suke ainihin halittar ayyukansu mun fahimci wannan da kyau ko yanzu an samu masu yin halitta guda nawa kenan jama'a guda biyu Allah mahaliccin halitta sannan kuma halittu mahaliccin mahalittan mai mahalittan ayyukansu to wannan kuma nassin alkur'ani ne yake cewa to dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira su da cewa su majusawa ne na wannan al'umma saboda sun yarda Allah mahalicci ne sannan kuma ta wani bangaren sun yarda cewa halittu suke halitta ayyukansu nassin qur'ani kuma cewa yake wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da abubuwan da kuke aikatawa yanzu Allah shi yayi ka idan kai sallah Allah ne kuma ya halicci wannan sallah sai dai ta gudanu ne ta hanyarka kamar yadda Allah da ya halicce ka ka gudano ne ta hanyar mahaifiyarka ta haife ka da mahaifinka amma wa ya halice ka Allah to haka sallar ka da ayyukanka Allah ne ya halice su sai dai suna gudanuwa ne ta hanyar ka to idan kun fahimci wannan da kyau jama'a sai ku gane waɗannan irin kadariyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fassara daidai wa daida a kansu da ya kira su majus domin majusa ma sun yadda alloli mahalitta biyu ne su ma sun yadda cewa mahalitta biyu ne ina fatar mun gane sannan daga cikin muguwar aƙida su mun gabatar a baya inda wani tabi'i yake cewa sa'ad da fitinar su ta fara bayyana sai al'amarin ya rikita su domin suna cewa innal amra ulufun duk al'amarin da ka gani sa'ad da ya faru sannan halittu suka san shi ko ba su san shi ba kafin ya faru ko sai suka ce Allah ma haka ma'ana Allah bai da wata kaddara bai kaddara komai ba don haka duk abin da yake faruwa to yana faruwa ne ba a cikin sanin Allah ba bayan Allah yana cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadri komai mun halicce shi ne da kaddara duk abin da ka gani sai da Allah ya tsara shi sannan ya gudana jama'a kun ji bangare na farko waɗanda suka zaƙe dangane da me dangane da ainihin aqida ta kadariyanci to me yasa ake danganta su da kaddara tare da cewa kuma sun karya ta kaddara jama'a ba dan koyi ba sai dan su kullum matsalar su akan yadda za su yi su karya ta kaddara Allah ne shi yasa sai ake danganta su zuwa ga ainihin wato kadariya din ina fatar mun gane na biyu akwai jabariya su kuwa jabariya akidar su ita ce dan adam ko halittar Allah ba shi da wani iko shi majiburi ne sai yadda aka yi da shi don haka duk abin da ya faru gare shi to su kuma sun zaƙe wato su kuma sun zarfaɗe wajen al'amarin kaddara kenan sai suke cewa alhalku karish alal hawa ai halitta Allah kamar gashi ne akan iska saboda haka gashi in iska ta ɗauke shi ba sai yadda ta da shi ba a ƙarƙashin wannan sai suka ce mutumin da ya je sha giya kaddara ce ba su da wani laifi mutumin da ya je zina kaddara ce don kaddara ce wato su kuma sun yi imani da kaddara imanin har ya wuce da ake bukata su kuma waɗancan sun karyata kaddara karyata gaba daya to waɗannan gaba daya sai suka bata duka su biyu menene daidai abin da yake daidai shine yadda da kaddara a bisa yadda Allah ya bada labarin ta cewa duk abin da kaga yana faruwa to Allah ya kaddari wannan abu ya faru amma kuma karka hujja da cewa ai duk abin da kake Allah ya kaddara to sakamakon haka bari kawai ka je kai ta ma sha'a don ya ka iya a'a ai ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura sai da Allah ya nuna maka hanyoyin da zaka bi dan kaddara kyakkyawa ta tabbata mummuna kuma ta tabbata sai kuma ya ce maka kakkaba ainihin mummunar ka bi kyakkyawan da ta tabbata ashe kaga a karkashin wannan ba a hujja da kaddara kenan ina ma'ana ba a hujja da kaddara ba zai yiwu ka je ka sha giya a taba ka me yasa ka sha giya kace to haka Allah ya so yaya na iya wannan hujja ce ta kafiran jahiliya za su yi wa Allah hujja a wannan hali in Allah ya zo zai saka su wuta sai ce law sha Allah ma abadna nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay'in ai da Allah ya so da mu bauta wani abu wanda ba Allah ba da Allah ya so da mu haramta wani abu ba sai Allah sai ya ce to kamar yadda Allah ya kaddara muku din nan wato kaddara ce dai ko kuke hujja da ita akan ita ta kai ku ga kafirci to haka kuma Allah ya kaddara muku shiga wuta din shikenan an ba su hujja da abin da suka yi hujja da shi ina fatar mun gane wannan da kyau to dan haka jama'a kun ji al'amarin kaddara al'amari ne wanda yake kun ji matsawar ahlus sunna su yadda da kaddara cewa duk abin da ya faru haka Allah ya tsara shi amma kuma kar a yi amfani da wannan damar a je a yi ta aikata munanan abubuwa don baka zuwa ka samu mutum ka sharare shi da mali ta ce to kaga haka Allah ya so abu ne makaddari ba yadda na iya sai a ce haka abin yake kai ma saki hannunka a sharare ka da mari haka Allah ya kaddara shikenan jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah ya ce awwala ma khalaqa Allah alqalama farkon abin da Allah ya halitta shine alqalami wannan da kaji Allah yana cewa nun sai ce walƙalami wa ma yasturun Allah ya rantse da alƙalamin nan da kuma abin da alƙalamin yake rubutawa to farkon abin da Allah ya fara halittawa shine alƙalami yanzu magana farkon halitta kaɗan dinu bashin ta can cikin wannan littafi za mu zo mu tattauna domin matsala ce wadda an samu saɓani wurin malamai saboda yadda nasoshi suka zo wasu malamai sun ce ai al'arshi Allah ya fara halittawa wasu suka ce a alƙalam kowanne ya kawo nashi nassin al'imamu ibn al-qayyim yana karkata zuwa ga al'arshi Allah ya fara halittawa sa'an nan alƙalam wasu malamai kuma suna karkata zuwa ga ai Allah ya fara halitta alƙalam din ne kamar da zahirin wannan nassin yace to amma dai can gaba za mu zo mu tattauna insha Allah amma wanda yake da nuniya ta Ibn al-Qayyim tare da sharhinta to ya je karanta wannan ba'asi ne mai matukar muhimmanci da kuma fadi amma dai abin da hadisi yake cewa halittar farko da Allah ya fara ita ce alƙalami faqala lahu uktub da Allah ya halice shi sai ya ce yi rubutu kala wa ma aktubu sai alkalamin ya ce me zan rubuta ka gani Allahu yantiqu bima sha'a wa yuntiquhu wa yuntiquhu Allah yana magana da abin da ya so kuma Allah yana sa abin da ya so ya magana kuma shi abin ya yi maganar alkalami gashi yana magana domin gashi faƙala lahu uktub qala wa ma aktub me zan rubuta kala sai ce uktub kulla ma huwa ka'inun ka rubuta duk abin da zai faru har duniya ta tashi wannan yana tabbatar da mai kaddara duk abin da zai faru tun bai faru ba gashi an ce ya rubuta yana tabbatar da yana rubuta abubuwan da ba su faru ba saboda ne saboda Allah ya san su ina fatar mun gane to wannan ainihin hadisi ne sahihi wanda al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi sannan Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها duk wata masifa da ta same ku wato ta samu a nan duniya ko kuma ta same ku ku da kanku kamar bala'in tsunami din nan da aka yi kamar girgizar ƙasa da ake ƙasashen afghanistan da iran da pakistan da bala'in ruwan sama da ke cin mutane a ƙasashe irin na su indiya da kashmir da duk bala'o'in da ke faruwa a sararin duniyar nan da bala'in da yake samun ka mahaifinka ya rasu ko mahaifiyarka ta rasu ko dukiyarka ta kone ko a yi maka sata ko rashin lafiya duk wani bala'i da yake samun ku ku da kanku wannan bala'i sai da ya kasance yana nan rubuce a cikin ainihin littafi wanda Allah maɗaukakin sarki ke rubuta kaddar abubuwa tun kafin abin ya faru Allah ya riga ya ainihin rubuta abin zai faru ina fatar mun gane wannan aya ce ta alkur'ani cikin suratul hadidi aya ta 22 jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun sharhohi waɗanda muke karanto su daga sharhin al'aqidatul wasitiyya ta babban malami farfesa a cikin aqidar musulunci a doktor muhammad khalil harras wannan malami insha Allahu ta'ala eh in an zo karatuttuka na gaba za mu kai gabar da za mu zauna mu yi cikakken tarihin shi mutumin ƙasar masar ne an haife shi tun wajen 1915 ya kuma rasu 1975 yau ne shekarar shi 30 da ainihin rasuwa amma ƙwararre ne a cikin akida ya zauna ƙasar saudi arabia jami'o'i da dama ya yi aiki dangane da karantar da akidoji kuma ya rubuta littattafai masu ɗimbin yawa ya yi sharhohi ya yi ainihin ayyuka na hidimar musulunci duk sharhohin da kaji ina karantowa din nan in ban da wasu 'yan maganganu kaɗan da na karanto jiya daga sharhin ainihin wato malam muhammad ibn al-usaimin akan wannan aqida ta wasitiyya duk daga cikin ainihin nashi littafin ne insha Allah ta'ala Allah ya taimaka shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah ya gafarta mishi yace wa min al-imani billahi yana daga cikin imani da Allah ɗin nan wanda aka faɗi a baya cewa ahli sunna sun yarda da Allah ko to daga cikin imani da Allah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-aziz yadda da duk abin da ya siffanta kanshi da shi shi Allah ɗin a cikin littafin shi buwayayyen littafi yanzu kaga waccan maganar dama da na faɗi na ce ya fara magana ne dangane da aqida ahli sunna a jimillance ko to yanzu ya fara ya fara farfasa maganan ne ina ma'ana fara farfasawa ai dama ya ce ahli sunna sun yarda da Allah ko to yanzu sai fara sharhi dangane da yarda da Allah din dan ka yarda da Allah akwai shi ka yarda da cewa shi kadai ya cancanta a bautawa saboda shi kadai yake halitta shi kadai yake da sunaye da siffofin da ba wanda ke da irin su to har yanzu kuma akwai sauran bayani shine ka yadda da duk wata siffa da Allah ya siffanta kanshi da ita a cikin alkur'ani da Allah ya ce Allahu samadu as-samadu ya siffanta kanshi da wanda ake kai bukata zuwa gare shi duk wanda ya tayar ma matsala yake da bukata yake da wata haja da yake so a biya mishi zuwa ga Allah madaukakin sarki yake kai wannan bukata ta shi to yanzu siffar kawo bukata zuwa gare shi siffa ce ta Allah ko wajibi ka yadda da ita siffar rahama da Allah yake kataba ala nafsihi rahama Allah ya azawa kanshi sai ya ji tausayin bayan shi to siffa rahmaniya siffar tausayi Allah ya siffanta kanshi da ita a Qur'ani to in ka tashi ka siffanta ta da shi to wannan siffanta Allah da za ka yi da siffan da ya siffanta kanshi da ita a Qur'ani to tana daga cikin alamar ka yadda da Allah haƙiƙanin yadda da ake nema wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haka kuma da ainihin wato siffanta shi Allah ɗin da abin da manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya siffanta Allah ɗin da shi a cikin sunna shi mai inganci duk wata siffa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta Allah da ita a cikin sunna to yana daga imaninka da Allah to ka yadda da wannan siffa ya zo a cikin hadisin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah mai albarka da ɗaukaka yana sauka a ƙarshen kowane dare yana cewa wa zai bauta min in karɓi bautar wane ne zai roƙe ni in biya mai bukata to yanzu wannan hadisi ya zo da wata siffa ta Allah maɗaukakin sarki guda biyu siffar farko ita ce wannan hadisi ya nuna Allah maɗaukakin sarki yana sama to ya annabi ya siffanta shi da shi sai ka yadda da wannan siffa sannan annabi ya siffanta Allah da sauka daga saman bakwai zuwa ta ɗaya sifatun nuzuli to sai ka yadda da wannan siffa naka ce me yasa sai ka ce saboda manzon shi ya siffanta shi da ita a cikin sunna shi ingantacciya ina fatar mun gane ya zo a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wata mata a ina Allah yake ta ce a sama Allah yake ya ce ni wane ne ta ce manzon Allah ne kai sai ya ce mai gidanta don baiwa ce yanta ta mumina ce tunda har ta yarda da cewa Allah na sama ta yarda da ni manzon Allah ne to musulma ce wannan mumina ce yanzu wannan hadisi ya siffanta mana cewa Allah madaukakin sarki a sama yake kamar yadda manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon shi din ne da gaske to waɗannan siffofi gaba ɗaya tunda sun zo a cikin sunna haka to abin da ake nema da kai in dai har ka yarda da Allah da gaske to in ka tashi sai ka siffanta shi da waɗannan siffofin yadda suka zo a Qur'ani ko hadisi min ghairi taharifin ba tare da ka karkatar da ma'anar ba wala ta'tilin ba kuma tare da ka watsar da wannan ma'anar ba ka koma zuwa ga wata ma'anar wa min ghairi takyifin ba kuma tare da ka kaifanta ba ka ce ga yadda wannan siffa take karka hau wani tudu ka sakko ka ce kun ga yadda na hautu da nan na sauka to haka Allah yake sauka daga saman bakwai zuwa sama ta daya kar kai haka banda kaifantawa to cewa banda kaifantawa kuma wannan baya nuna tafwidi ba wai wannan yana nuna kuma shikenan sai a bar maganar ba a ce a'a to tunda haka ne kar a ce yana sauka din ba haka salaf suke nufi ba abinda salaf suke nufi duk abinda ba su sani ba to ba sa siffanta shi abinda suka sani kuma sai su bayyana in aka kai inda ba su sani ba sai su ce to a tsaya a nan ko kun fahimta don haka cewa banda takyifi to in ka ce Allah na sauka daga sama ta ɗaya zuwa daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya ba kai fantawa kai ba ba ka faɗi yadda abin yake ba ka kwatanta bane don ya zo a hadisi haka amma daga nan da za ka tashi ka hau wani sharhi wanda za ka tashi ka kwatanta mutane a aikace ko a bayanance har ya wuce abin da ya zo a hadisi to ka kaifanta to an hana haka don an kai inda ilimin ka ya kare to sai ka tsaya a nan amma in an tsaya idda ilimin ka ya tsaya to yi bayanin iya idda ilimin ka ya tsaya ina ilimin ka ya tsaya ubangijinmu mai albarka da ɗaukaka yana sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya kowane dare to a nan kana da gamsasshiyar bayani kana da cikakkiyar masaniya kana da abin da zaka ce me yasa saboda hadisin ya fito ya faɗa to a nan salaf sai su tsaya sai su yi bayanin wannan dan sun sani to in aka je cewa to kaifa yanzilu yaya yake saukarwa hal huwa nuzulun ka nuzulul khalqi shin sauka ce kamar yadda sauka halittu suke sai salaf sai ce a aka ja bakin ka kai shiru don yanzu an kai inda bai sani ba ina fatar mun gane yawwa sai ke cewa wala tamsilin ba kuma tare da misaltawa ba karka ce saukar irin saukar halitta kaza ce to can baya da ya magana ta'atili tahrifi takyifi tamsili waɗannan kalmomi ne waɗanda malaman salaf suna yawan amfani da su don haka muke ganin dacewar a tsaya a ɗan tattauna magana ainihin dangane da su cewa min gairi tahrifin jama'a harrafawa shine juya magana daga idda take zuwa saɓanin yadda take an karkatar da ita kenan magana ce ga ta a daidai tsakiya sai ka ɗauke ta sai ka koma da ita gefe ka harrafa ta idan ka ce Allah maɗaukakin sarki yayin da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kanshi da siffa hannu in ka canza wannan siffa ka koma da ita ƙarfi wassama a banainaha bi aidin wa inna la musi'un Allah yake sama mun halicce ta ne da ainihin hannayenmu kuma mu masu ikon yalwata ne a bisa abin da muka halitta to yanzu wannan aya ta siffanta Allah da hannu to in ka tashi in ka ce a'a in aka ce Allah yana da hannu ai halittu ma na da hannu ai an kamanta Allah da halitta kenan don haka aidu a nan sai a koma da shi zuwa ga wata ma'anar fa ayyadnal ladzina amanu sai muka karfafa to sai a ce ai Allah yana nufin wasama a bane na ha bi aidin sama mun halicce ta ne da ƙarfi sai ce a me ka gudata ya sa ka ki fassara hannu da hannu a can sai ka ce kana gudun ne ai ka siffanta Allah da halittun shi sai a ce to ai nan ƙarfin ma da ka faɗi ai halittun ma suna da ƙarfin to kaga kai taharisi kenan ko to tsoron taharisi kuma sai sa ka ce to yanzu tun da haka ne da an zo an karanta wannan aya a wuce ka a fassara ta ka ai magana a kai ta'atil kenan kuma wa bi'irin mu'affala ina ma'anar bi'irin mu'affala rijiyar da masu amfani da ita suka yi watsi da ita in suka zo sai su kauce su tafi su rabu da ita to yanzu kai kayi ta'atil kenan ga abu ya zo karar a qur'ani sai kuma ka ce a'a kai ba za ka yi magana akan shi ba to ka zama mu'affil kenan ina fatar mun gane idan kuma ka tashi ka zo ka kaifanta ka ce kun ga hannun Allah da ake magana to kama hannuna sai a ce subhanallah a nan kuma ka kaifanta ka ba da kwatancen yadda ainihin siffa Allah take to a nan kuma ka yi mummunan aiki ko kuma wajen wani aikin na Allah kamar sauka ɗin da ake magana ko daidaituwa a sama sai ka zauna ka gyara zama ka ce kamar yadda ko gana gyara zaman nan haka na daidaitu akan kujeran nan haka Allah daidaitu akan al'arshi sai a ce a'udhu billahi ka kaifanta kenan ka faɗi yadda ya zauna ya daidaitu to ka yi kuskure dan bai yi bayanin wannan ba jama'a mun gane wannan da kyau to sai ka ce to tsoron haka to bari ya sa kuma ka yi tamsili sai ka dubi halittar da ta fi kowace tunda Allah yana cewa laqad khalaqanal insana fi ahsani takwinin sai ka ce to tun da haka ne mutum shi ya fi kowa tsayayya da kyakkyawar halitta to bari ka rinka siffanta siffofin Allah da siffar mutum dan haka sai ka tashi sai ka ce duk inda Allah yake yana da hannu ko yana da kafa ko zai zo to ana nufin iri ɗaya da na mutum daidai wa daida sai kuma a ce ka zama mumassil ka zama mushabbihi mai kamanta Allah mai buga misalin Allah da halittun Allah a nan kuma sai a ce Allah ya ce fala tabribu lillahi al-amsal kar ku buga misalin Allah ku ce kamar wani laisa ka mislihi shay'un babu abin da yake irin shi ɗaya da Allah wa huwa samiul basir amma Allah mai ji ne mai gani to yanzu kun ga ashe me yafi zaman lafiya kenan sai ka siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi da shi a Qur'ani ka siffanta shi da abin da manzon shi ya siffanta shi a cikin sunna ingantacciya sallallahu alaihi wasallam sai ka ja bakinka sai ka yi shiru iya nan ilimin ka ya tsaya abin da ya faɗa shi ka faɗa sai ka wuce dan Allah jama'a wannan akwai zaman lafiya a ciki ko babu zaman lafiya akwai dan abin da ya faɗa ne ka faɗa sai ka wuce to sai ka ce abin yayi nauyi ka ce Allah yana sauka ƙarshen dare sai ka je sai ka kawo shubuhohi ka ce ai asbahin Najeriya daban da asbahin Amerika daban da asbahin Iran daban da Ismail da asbahin Saudiya to wacce asbahi din sai ya ce to kaga yanzu ka sako rikicin da zaka roda wa kanka wannan siffar na biyu moriyar da ake so ka fita hadisin ba za ka ci ba tun da tun farkon hadisin ka nakasa shi da rikicin kwakwalwarka abin da ake so kamar yadda ya ce ƙarshen dare Allah yana sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya ya ce cikin bayina wane ne zai bauta min in karɓi ibadar waye zai roƙe ni in karɓi buƙatar shi abin da ake so ka ci moriyar wannan hadisi bayan yaddarka da abin da ya faɗi ɗin ƙarshen daren yana yi a garin ku kawai sai ka tashi ka yi ibadoji ka yi addu'o'i sai ka koma kai kwanciyarka kanu qalilan minan laili ma yahja'una wa bil asharihum yastaghfiruna bayan Allah na gari haka suke baccin ma kaɗan suke da daddare idan asuba kuma ta taho sai su tashi suna ta istighfari suna roƙon Allah shikenan sai zan ka dace da wannan amma an ka kawo cewa to ai wannan hadisi ai kaza ai kaza shikenan kafin ka gama jawabin ka ka nakasa hadisin sai zan ba za ka ci moriyar shi ba kenan to ashe kun ga sai zan ahlus sunna in ka ɗauki waɗannan siffofi da aka kawo to ahlus sunna su ne alfirqatul wasatiyya kenan su ne yan tsakatsaki su dai ba za su yi ta'atili ba ba za su karyata ba an fahimta ba za su misalta ba ba za su kaifanta ba kaifantawa tana faruwa ne wajen ayyukan Allah misaltawa kuma suna faruwa ne wajen wasu siffofi na Allah madaukakin sarki siffofi azzatiyya ina fatar mun gane ma'ana kamar sauka sai ka ce kaifantawa daidaituwa sai ka ce kaifantawa amma aka zo maganar Allah na da hannu Allah na da kafa Allah na da ido to kakka misalta ka ce kuma daidai da idan wane daidai da kafa wane daidai da hannun wane wannan kuma kai yasa ka ce a bai da ido in ka ce bai da ido to sai a ce ya za ka da watan aya da yake tajiri bi a ayunina jirgin ruwan annabi nuhu yana gudu akan idanmu to yanzu yaya za ka yi kenan da wannan aya in ka ce bai da ido sai a ce ka karyata ayar kenan in kuma kace yana da ido irin na wani sai a ce wa yake kace irin na wani tsaya yana da idon kawai kai shiru to jama'a me yafi zaman lafiya fiye da aqida ahli sunna babu Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan kenan to idan jama'a sun fahimci wannan sai a gane cewa yana daga cikin kuskure kwarai da gaske kamar yadda shi wannan babban malami ainihin wato malam Muhammad Harras yake cewa wa min al-khata'i al-qawlu bi anna hadha huwa madhhabu ahli sunnah wani abin mamaki jama'a masu karkatar da siffofin Allah daga cikin asha'ira ash'ariya su ne masu danganta kansu zuwa ga al'imamu abul hassan al'ash'ari wanda mun kawo takaitaccen tarihin shi a baya cewa al'imamu abul hassan al'ash'ari ko kaɗan ba shi akan wannan aƙida ta yarda da siffofi guda bakwai kawai al-qudra al-irada al-hayatu al-kaza kaza waɗannan guda bakwai ba shi akan wannan aƙida ya wuce ta ya yarda da duk dukkan abin da ya zo na cikin alkur'ani da sunna matukar siffa Allah ce to ya wuce waɗannan akidoji da mutanen mu suke akai galibi a kasashen nan to ina ma'anar wannan maganar amma masu wannan irin ainihin akidar har yanzu suna danganta kansu zuwa ga al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari to abin tambayar shine ko sun karanta littafin maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallina ko sun karanta littafin al-ibanatu an usulid diyana su ga shugaban ash'ariyawan me yake faɗi to abin takaice shi ne waɗannan mutanen har yanzu ka taɓa sun ce su ahli sunnati ne to gaskiya ash'ari ba ahli sunnati bane mai aƙida ta ash'ariyanci jama'a ba ahli sunna bane ku fahimci wannan mai aƙidar maturidiyya ba ahli sunna bane to a ƙarƙashin wannan magana nake so zan yi amfani da wannan dama in ɗauko mana maganar babban malami a sheikh muhammad salih al-usaimin maganar da ya faɗi a daidai wannan irin gaba a cikin wannan sharhi nashi na al-aqidatul wasitiyya yace wa ulima min kalamil muallif rahimahullah daga wannan magana da ibnu taymiya yayi ta cewa ba a ana siffanta Allah ne da abin da ya siffanta kanshi da shi ko da kuma abin da manzon shi ya siffanta shi da shi a cikin sunnar shi ba tare da an karkatar da ma'ana ko an watsar ko an kwatanta ko an siffanta ba ko sai malam yake cewa to daga nan ne za a gane kenan annahu la yadkhulu fihim man khalafahum fi tariqatihim ashe wanda di ya saba wa ahli sunna akan wannan hanyar tasu to ba zai shiga cikin ahli sunna ba jama'a ku ji maganar nan da kyau wanda duk ya saba wa ahli sunna a wannan bangare na maganar aqida dangane da siffofin Allah ya zan in ya tashi baya siffanta Allah da abin da Allah ya siffanta kanshi da shi ko da abin da manzon shi ya siffanta shi da shi ko dai in Allah ya siffanta kanshi da wata siffa shi in ya zo sai karkatar da ma'anar ko kuma ya kiyarda da ita ko ya kwatanta ko ya buga misali to duk mutumin da aka same shi yana irin wannan aiki game da siffofin Allah to ba zai shiga cikin ahli sunna ba maganar ibnu taymiya haka take hukuntawa kun fahimta domin kar ku manta yayi magana akan jimillar aqidar ahlus sunna yace jimillar aqidar su sun yarda da Allah sun yarda da mala'iku sun yarda da littafai sun yarda da manzanni sun yarda ya kawo abubuwa ko to sai yace yana daga cikin jimillar yadda da Allah siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi da shi a cikin littafin shi kuma manzon shi ya siffanta shi da wannan siffa a cikin hadisan shi sai ya ce ba tare da karkatar da ma'ana ko ƙaryata ma'ana ko kuma siffanta ko kwatanta ma'anar ba wannan maganar tana nuna tunda wannan shine jimillar aqida ahli sunna kuma shine dalla-dallan bayani to duk wanda ya saba wa ahli sunna a wajen irin wannan aiki dangane da siffa zai zama ahli sunna kenan ba zai zama ahli sunna ba ina fatar jama'a sun fahimta tunda jimillar aqidar su kenan tafsilin aqidar su kenan to wanda duk ya saba musu ya tafi yana karkatar da ma'anar ko yana murda ma'anar ko yana kwana da ita ko yana kwatantawa ko yana karyatawa to wannan mutumin ba ahli sunna bane dan haka sai ya ce fal asha'iratu masalan والماتريدية لا يعتبرون من أهل السنة والجماعة yace to ga misali ɗan ash'ariya da ɗan maturidiyya ga misali ba za a ɗauke su ahli sunna ba kenan fi hazal babi a ƙarƙashin wannan matsalar domin ɗan ash'ariya kaɗai siffofin nan guda bakwai suka yarda da su Allah yana magana Allah yana da iko Allah yana da rayuwa da sauransu mun kawo su a baya guda bakwai da zaran ka zo sifatul khabariya in ka ce Allah zai zo a ranar alkiyama sai su ce a'a waja a amru rabbika ne al'amarin ubangiji ne zai zo yanzu sun yi ƙari a nan ko ba su yi ƙari ba da yadda ya siffanta kanshi da zuwa sun siffanta shi da shi to sun zama ahli sunna amma da suka zo don su karkatar da ma'anar sai suka ce a'a kar a ce waja a rabbuka din kai tsaye ubangijinka zai zuwa ranar alkiyama sai su ce dai al'amarin ubangiji zai zo sai su ta kawo ayoyi waɗanda suke da shubuha sai a waye gari ta sai su watsar da ayoyin da suke muhukamai ne karara sai su koma sai su tattara muhukaman akan ayoyin da suke mutashabihai kun ga akasin yadda Allah ya ce kenan yadda Allah ya ce mutashabihai za a ɗibo a dawo da su kan muhukamai ayar da ta zo da bayani a dunkule in wata ta zo da bayani karara to wadda take da bayanin karara ita kamata a dauka tunda Allah madaukakin sarki ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo da shi da mala'iku sahu sahu to me ya kai a ce al'amarin ubangiji ne zai zo da mala'iku to su kuma mala'ikun su ma sai a ce al'amarin su ne zai zo kenan rahoton ayyukan su ne zai zo kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan maganar a ƙarƙashin wannan mas'alar ta sifat jama'a to asha'ira suna ta'awili dukkan ash'ari bai yadda Allah a sama ike ba dukkan ash'ari bai yadda Allah zai zo dandalin kiyama ya hisabi da kanshi ba haka maturidi haka duk wanda yake da aqida ta jahmiyanci masu bin jahamu dan safwan ba su yadda da waɗannan siffofin ba in ka ce Allah yana da hannu sai su ce ƙarfi za a ce in aka ce wutar jahannama in ta cika hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim manzo Allah ya ce sai Allah ya ce halim tala'ati kin cika sai ta ce hal min mazid sai a ƙara ɗiba a zuba mata kin cika sai ta ce ko akwai ƙari ne aka ce ta cikan amma saboda bin umarnin Allah ba za ta iya cewa ta cika ba har sai Allah ya ɗauki kafar shi ya aza mata sannan sai ta ce kafin kafin na cika na cika yayi yayi yanzu wannan hadisi ya nuna Allah yana da kafa to idan ash'ari ya zo sai ya ce a'a al'amarin Allah zai dora mata ba kafar ba yanzu ya harrafa ma'ana ya karkatar da ma'ana ko bai karkatar ba to haka ma turidi haka wanda yake bin aqidar jahamiyanci to yanzu kun ga kenan tunda ahlus sunna ba haka suke ba to wannan ya nuna asha'ira ba ahlus sunna bane ina fatar mun gane malam yace li annahum domin su ash'ariyawa مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها saboda su waɗannan a sha'ira da maturidiyya sun saba wa aƙidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi suke a kai game da gudanar da siffofin Allah mai tsarki da ɗaukaka a bisa yadda suka zo shi ne fa kawai abin da muke cewa in ka ji siffa Allah a Ƙur'ani ka batta kamar yadda ka ganta ka wuce karka ce ba haka take ba karka ce za ka misalta ta waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa in ka zo kana tafsiri sai ka ce ranar alkiyama Allah zai zo tare da mala'iku sahu sahu shikenan sai ka wuce kamar yadda ya faɗi sai ka ce a'a sai dai a ce al'amarin ubangiji ne zai zo to cewa al'amarin ubangijin nan da ka kawo al'amarin sai ce ai ai nassin qur'ani bai zo da kalma al'amari ba waja a amru rabbika din ba haka yake ba to yanzu kai kari kenan dan ka karkatar da ma'anar cewa ba Allah ne da kanshi zai zo ba al'amarin shi ne zai zo to sai a ce kai din nan to ba ahli sunna bane ka saba ma aqidar da annabi yake akai ka saba ma aqidar da sahabbai suke akai dan sahabbai in irin waɗannan ayoyin suka zo sai su gudanar da su sai su wuce kai da ka zo ka ki ka gudanar da su ka wuce sai da ka ƙara wani abu dan ka bankara su kun fahimta da kyau zama yawwa sai malam yake cewa wali hada yukhti'u man yaqulu dan haka duk wanda yake cewa inna ahlus sunna wal jama'a salafatu wanda da yake cewa ahlus sunna da jama'a da ake cewa kashi uku ne to yana yin kuskure sai su ce wai salafiyuna wa ash'ariyuna wa maturidiyuna ahlus sunna wai kashi uku ne akwai salafiya ahlus sunna ne asha'ira ahlus sunna ne maturidiyya ahlus sunna ne malam ya ce to kuskure ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai ce fahara khata wannan kuskure ne na domin cewa muke kaifa ya kunul jami'u ahla sunnatin wa hum mukhtalifuna yaya za a duk gaba ɗayan waɗannan uku su zama ahli sunna bayan suna da saɓani a tsakaninsu wajen siffanta Allah ma tukuna idan salafi ya ce Allah a sama yake in maturidi na wurin sai ya ce a'a Allah na ko'ina ash'ari in yana wurin sai ya saka mai ƙuri'a ya goyi bayan shi jama'a mun fahimci wannan to yanzu yaushe zaka ce waɗannan kuma duk gaba ɗayan su ahlus sunna ne ma'ana wai waɗannan suna kan aqidar annabi kenan fa kake cewa to wacce ce aqidar annabi salafi ya ce Allah yana sama waɗannan kuma sun ce Allah yana ko'ina jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wato yanzu muna son mu tabbatar maka da kuskuren cewa ahli sunna sun tattaro salafiya sun tattaro asha'ira sun tattaro maturidiya a cikin babin aƙida wannan kuskure ne amma a cikin babin siyasar addini to shine ake tarkata waɗannan sai a ce ahli sunna ne sai a tashi a ce duk wanda ba khawariji ba duk wanda ba rafidi ba to sai a ce ahli sunna ne to wannan ana maganar siyasa ce kawai amma ana maganar aƙidance to a aƙidance sun saba tun daga wajen siffanta Allah don yayin da wannan ya yarda kai tsaye da siffa kaza wannan sai ya ce sai an bankara ta wannan ya ce sai an lankwasa ta to yaushe za a ce kuma duk gaba ɗayan su ahlus sunna ne sai malam ya ce fa ma za ba'da al-haqqi illa balal ba abin da zai biyo bayan barin gaskiya sai bata wa kaifa yakununa ahlus sunnatin wa kullu wahidin minhum yaruddu ala al-akhar dan Allah ta yada a yi a ce duk waɗannan ahalin sunna ne bayan kowane ɗayan sai ne wa ɗayan raddi salafi ya ne wa ash'ari raddi ash'ari ya ne wa salafi raddi maturidi ya ne wa salafi raddi salafi ya ne wa maturidi raddi ash'ari ya ne wa maturidi raddi maturidi ya ne wa ash'ari raddi sannan ka tattara su suna raddi a wasu wuraren da jahamiya jahamiya ne musu raddi jahamiya su ne wa salafiya salafiya kuma su ne wa jahamiya to ta yaya za a yi a ce waɗannan za su zama kuma ahli sunna bayan saboda kyama da rashin yardar aƙida juna suna maiwa da juna martani zai yi ya zama dukansu ahli sunna sai ce a ba la yakunu wannan ba zai yiwu ba illa idza amkana al-jam'u bayna ad-dayni sai dai in zai yiwu a hada abubuwa da ke kishiyoyin juna ne a wuri guda kuma su gudanu gaba ɗaya to shikenan sai a ce zai yiwu maturidi da salafi su zama duk ahli sunna jama'a zai yiwu kasko da aka zo aka kambama ruwa bokiti guda a cikin shi kuma wutar ta ci gaba da ci kamar yadda take ci kafin a zuba ruwan zai yiwu da wuta da ruwa su tafiyo a bokiti guda ba zai yiwu ba zai yiwu cikin firij din nan ya ɗauki zafi raɗau kuma ya yi ƙanƙara ƙarara ba zai yiwu ba to ba zai yiwu ba sai ce in har haka zai yiwu fana'am to mu ma sai mu ce zai yi kenan salafi ya zama ahli sunna kuma ash'ari ma ya zama ahli sunna wa illa in ko ba zai yiwu ba fala shakka anna ahadahum huwa sahibu sunna babu shakka to ɗaya daga cikin su huwa sahibu sunna ɗaya daga cikin su ne zai zama ahli sunna faman huwa waye ya cancanta ya zama ahli sunna ash'ariyatun amil maturidiyya amil salafiyya shin ash'ariyawa ko ko maturidawa ko ko salafiyawa waɗanne ne za su zama ahli sunna sai malam ya ce man wafaka sunna fa huwa sahibu sunna wanda ya dace da sunna ita ce aqidar annabi to shine ahli sunna wa man khalafa sunna wanda kwaji ya saba ma sunna fa laysa sahiba sunnatin to ba ahli sunna bane fa nahnu naqulu to mu abin da muke cewa shine as-salafu hum ahli sunnati wal jama'a salaf annabi da sahabbai su ne ahlus sunna da jama'a abinda ake nufi da ahlus sunna da jama'a mun bayyana wato su ne suka tsaya akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari sannan kuma kansu ya haɗu akan haka to abin cewa salafiya suna kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya basu to ka ɗauka ash'ariya ma haka to amma kansu a haɗe yake to ashe ba ahlus sunna wal jama'a bane dan ka'idar ita ce sai sun zama ahlus sunna sun hada akan sunnar da annabi ya basu akai wal jama'a sannan kuma kansu ya hadu akanta idan ya zama kansu bai hadu akanta ba fa ba za a taba kiransu wal jama'a ba kenan to in kuwa har haka ne to dan ba su rike sunna gaba ɗayan su ba dan in sun rike sunna gaba ɗayan su tabbas kuma kansu zai hadu dan haka zaka ga alhamdulillah duk inda ka same mu mu salafiya a duniya ba mu da kungiya kwaya ɗaya wadda ta haɗe kanmu amma duk inda ka same mu sai ka ga karatun iri ɗaya aƙidar iri ɗaya sai ka ji kamar wani taron shekara ake yi me yasa saboda sarƙa ce guda ɗaya wadda annabi ya ɗora mu akan ta wa anna hadha sirati mustaqiman jama'a mun fahimci wannan yanzu misali wanda yake da layi na glo wanda yake da 0805 duk garin da ya je in akwai service din glo sai ya je an yi mai wani canji ko an yi mai wani kaza kaza an yi mishi wani roaming ko wani kaza tun da dai wannan code din ne haka ne kawai da ya je sai a ga shikenan duk abin iri ɗaya ne haka wanda yake da MTN haka wanda yake da Vivo bar haka wanda yake da kaza haka abin yake ina fatar mun gane to haka zaka ga ahlus sunna duk inda suke in dai sun tsaya ahlus sunna to za ga akidar su daya to sai kuma sai su zama aljama'a sai ga kansu ya haɗu akan wannan akida dan haka sai malam yake cewa wala yasduqu alwasfu ala ghairihim abadan wanda duk ba ahli sunna ba to siffanta shi da sunna ba zai taba gaskatuwa akan shi ba wal kalimatu tu'tabaru bi ma'aniha ita ko kalma in an faɗe ta kalmomin an faɗe su jama'a ana lura da ma'anonin su ne dan ka ce kai ahli sunna ne sai a ce me yake nufi da sunna aqidar annabi kana kan aqidar annabi a'a to ai ma'ana ake dubawa ba siyasar da ke cikin abin ba kawai jama'a yanzu jama'a kamar yadda shekarar bara da ta wuce ko bara waccan mutane waɗanda suke siyasar pdp pdp ta ɓata musu rai da ta ɓata musu rai suna cikin pdp kuma sai suka yi ta mata kancal suna sawa ana saka ampp ƙuri'a to yanzu waɗannan pdp ne na gaske ba na gaske ba ne barbarayen yawa ne jabu ne ko kun fahimta ma'ana ashe cewa kai pdp ne ba faɗin pdp ba kana pdp da gaske ko kuwa to cewa kai ahlus sunnati ne da yake nufi da ahlus sunna shine wanda yake akan aqidar annabi to in aka zo sai ka ce a'a aqidar annabi kan ita tafi zaman lafiya amma kuma dunkulalliya ce ba ta da bayani don haka ni ban yadda da ita ba na yadda da aqidar wane ne to kai da kanka ka faɗa haka kuma kada aka ce kai ahli sunnati ne to ina sunnar ai ma'ana ahli sunnati din jama'a ba wai sunna wanda yake tahiya yana kada yatsa ba ba wannan sunna ake nufi ba ba sunna ta runguma hannu ba ba sunna ta yin kaza ba sunna anan abin da ake nufi aqida ina fatar mun gane to a karkashin wannan sai malam ibnu al-usaymin ya ci gaba da cewa fallan zur kaifa nusammi man khalafa sunna ahla sunnati dan haka sai mu tsaya mu duba taya muke kiran wanda ya saba ma aqidar annabi kuma cewa yana kan sunna yana kan aqidar annabi din la yumkin malam yace ba zai yiwu ba wa kaifa yumkin an naqula haula salatu tawaifa mukhtalifa thumma naquluhum mujtami'una ta ya za mu ce waɗannan ɓangarori guda uku salafiya ash'ariya maturidiya sun saba wa junansu fa to ta ya za mu ce kuma waɗannan jama'a ne sun haɗu sun zama jama'a ɗaya jama'a ɗaya ne jama'a ba jama'a ɗaya ba ne فأين الاجتماع إنا حدن كيف كان سلفية دا أن أشعرية أقوي بابو إنا حدن كيف كان ماتريدية دا أن أشعرية أقوي بابو تويش رأي كرا وأنا كتترى زكاة أهل السنة dan haka fa ahlus sunnati wal jama'a idan hum salafu hum salafu mu'taqadan abinda ake nufi da ahlus sunna da jama'a su ne waɗannan da suke da aqidar salaf a aqidance hatta al mutaakhira ila yawmil qiyamah salaf ahlus sunna ne to har wanda ya biyo bayan su har kiyama ta tashi in dai ya biyo bayan su akan wannan aqida idza kana ala tariqatin nabi sallallahu alaihi wasallam in dai a bisa tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa sahabihi da sahabban annabi a wajen aqida fa innahu salafi to wannan salafi ne su salaf ahli sunna wal jama'a wanda biyo biyo bayan su a bisa wannan tafarki to shi kuma ya zama salafi dan haka salafiyanci jama'a ba mas'ala ce ta fiqh ba mas'ala ce ta aqida dan haka zaka iya samun mai bin mazhabar shafi'iyya zai iya bin salafi zai iya zama salafi ba malike zai iya zama salafi ba hanbali zai iya zama salafi ba zahiri zai iya zama salafi ko kun fahimta ibnu abdul barri ba malike ne amma salafi mun fahimci wannan da kyau ko ba malike ne amma salafi mai risala ba malike ne a fiqihance amma salafi ko kun fahimci wannan abu ja'far ne tahawi ba hanafi ne amma salafi ina fatar kun gane to haka al'amuran nan suke ma'ana karka ɗauka dan ka ce kai salafi ne ana maganar aqida wai anan kana faɗin mazhabinka ne na fiqhu a'a yanzu kana faɗin kana nan da aqidar salaf ne ina fatar mun gane wannan da kyau saboda haka jama'a da wannan ta'aliki da sharhi da malam muhammad salihin al-usaimin yayi ni kuma zan yi wani ta'aliki wanda ya dace da halin da muka samu kanmu a najeriya akidar da muka samu kanmu a najeriya a tsawon lokaci ita ce akidar nan ta ash'ariyanci wadda take akidar abul hasan al-ash'ari ta tsakiya din wadda ta yadda da waɗannan akidoji guda bakwai waɗannan sifofi guda bakwai to idan ka fahimci wannan da kyau shin a cikin babin siffa siffofin Allah waɗannan siffofi guda bakwai ne kawai Qur'ani ya zo da su waɗannan siffofi guda bakwai ne hadisi ya zo da su ashe wanda ya yarda da waɗannan siffofin kadai guda bakwai duk wata siffa kuma ta Allah yace bai yarda da ita ba ashe wannan mutumin ba ahlus sunna bane domin abin cewa ahli sunna din mun ji wanda yake da cikakkiyar aqidar annabi da sahabbai to yanzu wannan abu bakwai ya dauka kawai cikin wajen guda ɗari bakwai jama'a kun fahimta to ta yaya za a yi ko jarabawa ce a ce ka ci 7 over 70 cikin 70 ka ci bakwai zai yi a ce ai ma in aka ce ma ka yi pass ma an yi kuskure ma ka faɗi rugu-rugu ko mun fahimci wannan to da wannan za ku gane ashe tsawon lokaci a Najeriya ba akidar ahli sunna ake da ita ba kuna fahimta ta da kyau tsawon lokaci a Najeriya ba akidar ahli sunna ake da ita ba to lokacin da aka samu bayan Allah irin su shehun musulunci alkalin shari'ar musulunci abubakar mahmudu gumi suka zo suka fara bayyana tsantsar aƙidar da annabi ya zo da ita a lokacin gaba ɗayan malaman najeriya sai suka yi ca a kan shi to abin cewa ai abubakar mahmudu bin da malike ne har ya mutu da malikiya yake fatawa a cikin fiqhu ashe ba ya saba musu bane a mazhabi har ya mutu mafi yawancin su ma su suna runguma hannu a sallah shi ko saboda zunzurutun da malike ne har ya mutu bai taba runguma hannun shi a sallah farilla ba a Najeriya yake sai dai in ya je Saudi Arabia yake saboda kasar tsabar fiqhu malikiya ake bi to abin cewa sabanin su da ya faru da malam bakar gumi ashe a fiqh ne ba a fiqh ba ne a aqida ne to idan a aqida ne su in sun ce su ahli sunna ne siffofi bakwai suka yarda da su kadai malam bakar gumi kuma ya yarda da dukka to me ya haifar da sabani tsakanin su ashe ɗaya ahli sunna ne ɗaya ba ahli sunna ba to gumi ne ahli sunna su kuma ba ahli sunna bane kenan to idan kun fahimci wannan da kyau to da wannan za ku gane ashe yaran nan da suka tashi suka shiga shi'a da cewa sun shiga shi'a ne saboda su da ahli sunna ne amma sunna ta gaza ashe daga nan za ku gane kuskuren wannan maganar tasu domin iyayen nasu da malaman nasu ba ahli sunna ba ne ina fatar kun fahimci maganar da kyau domin da a ce iyayensu ahli sunna ne da sun samar musu da gamsasshiyar aƙidar ahli sunna ba a taɓa samun ahli sunna gamsasshiyar ahli sunna ya bar sunna ya koma zuwa ga ainihin ash'ariyanci ko ya koma zuwa ga jami'anci ko ya koma zuwa ga rafidanci yana zagin sahabban manzon Allah ba amma iyayensu da malamansu da suka samu a Najeriya a sha'ira ne to ash'ariyanci kuma a wajen akida da shi da shi an ce a wajen akida ta sifat dukkan su ɗaya ne ba su da bambanci ku fahimci wannan da ash'ariyanci da rafidanci shi'anci kenan da jami'anci da maturidiyanci wajen babu sifat waɗannan dukkan su ɗaya ne gaba ɗaya saboda haka in har ana magana dangane da sifat ne ana magana dangane da tauhidi to mummunan kuskure ne wani yaro da ya bar aqidar iyayen shi a sha'ira masu alwujudu wal qidam wal baqa wal makhalafatu wal hayat wal qudra wal irada yace iyayen shi ahli sunna ne ya ga gazawar ahli sunna ne shi yasa ya koma shi a a yanzu ne aka zo ake farfasa aqidar ahli sunna ɗaya bayan ɗaya ake fito da ita a irin waɗannan lokuta to a yanzu ne aka haifi yaro a cikinmu muka tarbiyyantar da shi muka karantar da shi yadda hulugub a cikin aƙidar ahlus sunna idan ya tashi bayan shekaru ashirin da biyar ko talatin ya koma yana bin shi an ci yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hujja mai ƙarfi da zai ce iyayena da malamai na ahlus sunna ne amma sun gaza dan haka sai na koma zuwa ga shi'anci to a nan ne zai iya kafa wannan hujjar amma waɗannan hali da aka samu kai a najeriya to ba aƙida ce ta ahlus sunna ba ba manhaji ne na ahlus sunna ba kuma wannan ke tabbatar muku da gazawar wannan manhaji na ash'ariyanci domin gazawar wannan manhaji na ash'ariyanci shi ya haifar da aka samu waɗannan yaran suka bauɗe suka koma suna zagin ainihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a cikin aƙidojin asha'ira da maturidiyya ba a magana dangane da waɗannan abubuwan da suka shafi jimilla da tafsilin aqida kullum abin da ake kafewa waɗannan siffofi guda bakwai sai ai ta ƙoƙarin tabbatar ko kare su ta hanyoyi waɗanda yake na amfani da tunani ko hankali ga nasoshi sai a basu to idan kun gane wannan da kyau jama'a wannan yana tabbatar da cewa babban aiki ne akan waɗanda suke da cikakkiyar aqida ahlus sunna a waɗannan zamunan su tashi su yaɗa wannan aqidar ko ina jama'a su tashi su yi wa'azin wannan aqidar a makarantun islamiyya na maza da na samari da na 'yan mata da na yara ƙanana ku tashi ku yi gamsashe kuma cikakken bayanin wannan aqidar a tarbiyyanci yara akan haka ku ga in za su iya barin aqidar misali akwai mutane da dama za ka je ka same su a cikin kiristoci suna ainihin maganganu na banza game da addinin musulunci cewa su da musulmi ne sai suka canza sai suka koma kiristanci saboda me saboda musulunci ya gaza to abin cewa shin musulunci ne ya gaza iyayensu ba musulunci suke ba al'ada suke yi to da suka taso suna al'ada za ka sami irin waɗannan mutanen ba a karantar da su ilimin addini ba ba su san komai game da ilimin addinin musulunci ba sun dai tashi cewa su musulmi ne to idan kiristoci suka zo musu da bayanai na ilimin addinin christianity sai suke to gaskiya yanzu ne suka ji addinin da yake sharhi ko kun gane amma abin cewa sun samu ilimi da gamsassun bayanai irin wannan a musulunci balle su gada ba su samu ba me yasa saboda malaman a wannan lokaci in ba ku manta ba a lokutan baya malaman ba da'awa suke ba in ma kai sha'awa zaka zo ka shiga addinin musuluncin sai ka zo da goro sai ka zo da ragon suna sai ka zo da kuɗi wanda yake za a karɓe ka a matsayin addinin musulunci in ba ka da waɗannan abubuwan fa ba za a musuluntar da kai ba sai dai ka kwanta ka mutu haka kana kafirinka to yanzu irin waɗannan malaman da aka samu kai a cikinsu yanzu yadda kiristoci suka zo da alherai suna kyautata wa mutane wajen kyauta suna ba da magani suna yin asibitoci suna yin kaza suna ba da injin markaɗe suna ba da injin ban ruwa idan mutum ya ce kaga kuma wannan shine addini mai kyau ya fi musulunci sai a ce a'a yau ai kai ba a musulunci ka taso ba a al'ada ka taso don haka yanzu kana gwada al'adar iyayenka ne wadda take ta zalunci da kuma wannan abu da kiristanci ya zo maka da shi amma ka ga musulunci ka ga musulunci to da an fara kuma sai ce a to in dai haka ne musulunci to bai san musulunci ba to haka muke cewa yan shi'a da suke cewa wai su da ahli sunna ne amma wai sai suka koma shi'a ba a taba samun ahli sunna wanda ya amsa ahli sunna ya koma zuwa ga shi'anci ba kamar yadda ba a taba samun musulmi wanda ya amsa musulunci ya koma zuwa ga christianity ba bayanin da zai yi kenan ƙari akan ta'alikin da malam muhammad ibn salih al-usaimin ya Allah madaukakin sarki gafarta mishi to sai malam harraj shi kuma sai ya ce dan haka wa min al-khata'i al-qawlu bi anna hadha huwa manhabu salaf to yana daga cikin kuskure a ce wai karkatar da ma'ana ta ayoyin alqur'ani da ma'ana ta ainihin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuskure ne a ce wai wannan mazhabin salaf ne kama nasaba zalika ilaihim al-muta'akhiruna min al-asha'ira kamar yadda ainihin aka samu waɗanda suka zo daga ƙarshe-ƙarshen masu bin aqida ash'ariyanci suke dangantawa sai su karkatar da ma'ana aya alqur'ani sai kuma su ce wannan ita ce aqidar salaf wa ghairuhum da makamantansu sai ce fa inna salafa domin su malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina lam yakunu yusawwiduna fi ilmi al-ma'ana wajen fitar da ilimi na ma'anar siffa Allah ba sa ƙetarewa ba sa cewa a'a a yi shiru domin in Allah ya faɗi abin to ya zan suna da ilimi a kai kenan to tunda suna da ilimi ba sa cewa a kyale wala kanu yaqra'una kalaman la yafhamuna ma'anahu malaman farko ba sa karanta ma'anar da ba su sanin ma'anarta karka taba daukan wai in sun karanta al-istiwa'u kaza kaza wai ba su san ma'anar ba a'a suna sane da ma'anar amma in ka zo ka ce to kwatanta ma'anar da Allah madaukakin sarki yake nufi ga kanshi sai su ce a to ai tunda Allah bai kwatanta ba to ba za mu kwatanta ba za mu tsaya zuwa ga abin da Allah ya faɗa mana sai ce bal kanu yafhamuna ma'anin nusus min alkitabi was sunna malaman farko daga cikin salaf suna sane kuma suna fahimtar ma'anonin nassoshin alqur'ani da sunna wa yuthbituna lillahi azza wa jalla kuma suna tabbatar da waɗannan ma'anoni na sifofin ga Allah madaukakin sarki thumma yufawwiduna fi ma wara'a zalika sannan abin da ya biyo bayan haka sai kuma su fawwala shi zuwa ga Allah na daga me min kunhi sifat na daga asalin siffar in Allah ya ce yana da hannu sai su ce yana da hannu idan aka zo siffanta asalin yadda hannun Allah yake fa sai su ce wannan kuma Allah ne kadai ya sani sai su fawwala abin zuwa ga Allah au kaifiyatiha ko kuma yadda wani aiki na Allah yake Allah yana sauka ƙarshen dare to in aka ce musu a to yaya yake sauka ku kwatanta mana sai su ce a mun fawwala yadda yake saukar gare shi ba mu sani ba tunda bai kwatanta ba كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على الأرش كما يبدأ أكتم بي إمام مالك يا يا الله ديديتو أكن الأرش سيتي الاستواء معلوم ديديتو دي سننر أباتي أيضا أنت الله يا ديديتو أكن الأرش كاسن دي أبن دايكي نفي ديديتو والكيف أما يا يا يا ديديتو إن مجهول بمساني بدن بي فدابا تو أكن متن يتي ka ce Allah yana da hannu sai ka ce a ai ba ni na ce ba shi ya ce yadullahi fauka aidihim hannun Allah yana bisa hannunsu to siffanta mana yadda hannun Allah yake sai ka ce a'a hannu don aka ce hannu kowa ya san abin da ake nufi kuma baya lazimta don na yadda Allah yana da hannu na kwatanta shi da hannu irin nawa ko kuma irin nawa ne domin a mu halittun ma ana cewa hannu hannun rediyo hannun agogo hannun kaza hannun kaza duk sunan ɗaya ne amma ma'anar tana sabawa yau balle in ka tattara mu gefe guda kuma ka ainihin kawo siffa Allah ai magana cewa siffa Allah ta yi kama da tamu bata taso ba dan haka ka dai san hannu eh to sai ka ja bakin ka kai shiru yanzu an samu ilimi game da hannu saboda ya faɗi ko amma yaya hannun yake sai maliku sai ya ce majhulu dan haka istiwa'i daidaituwa dai sanannar abace yaya ya biya daidaitu wannan bai faɗa ba don haka ba mu sani ba don haka ba za mu faɗa ba me ya fi zaman lafiya fiye da wannan babu ina fatar mun gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to jama'a idan kuka gane wannan sai malam yake cewa wa laysa murad min qawlihi min ghairi takyifin annahum yanfuna al-kayfa mutlaqan cewa kuma da ibnu taymiya malaman ahlus sunna suna yarda da siffofin da Allah ya siffanta kanshi da su a Qur'ani suna yarda da siffofin da manzon shi ya siffanta kanshi da su a cikin sunna ko ya ce min ghairi takyifin ko to wannan kuma ba dalili ne akan cewa tunda ba sa kaifantawa to suna korewa ba kenan cewa ba sa kwatanta yadda siffa Allah take wannan kuma baya nuna ƙaryatawa kenan Allah na da hannu sai su ce sun yadda Allah yana da hannu sun saba wa mu'attila mu'attila su ne suke cewa kada a ce yana da hannu ba shi da hannu waɗannan sun yi kama da mu'tazila mu'tazila kuma cewa suke duk wata siffa ma ta koru da Allah kada a ce Allah yana da siffa to ahli sunna sai su a tunda ya ce yana da hannun to yana da hannun to kaifantawa fa yaya hannun yake sai su ce da ba su kaifanta ba domin sai ce fa inna kulla shay'in la budda an yakuna ala kayfiyatin ma ai komai dole ya zama yana da yadda yake ko ai da Allah ya ce yana da hannun babu shakka akwai yadda hannun yake amma abin da yasa ba za mu faɗi ba saboda ba mu sani ba me yasa ba mu sani ba saboda bai faɗa mana ba to ya aka kuka san yana da hannu saboda ya faɗa abin ya fi komai sauki ina fatar mun gane walakin al-murada annahum yanfuna ilmahum bil kayfiyya idan ahli sunna suka ce ba za su kwatanta ba wato suna cewa ne ba za su kwatanta yadda abin yake ba ko da yake sun yadda akwai abu yanzu in ga aljihuna yana rugu-rugu sai na ce me a cikin aljihun sai ka ce akwai wani abu da sai in ce to faɗi me ka ce akwai dai wani abu to sai ka faɗi yadda yake a ya aka yi ka gane akwai wani abu sai a ce ya ba haka aljihu yake ba akwai wani abu to me abin ba za ka iya karfin halin faɗi ba domin baka gan shi ba kuma ba a faɗa maka ba to kwatanta haka aqida ahli sunna take game da siffanta Allah madaukakin sarki tunda Allah ya ce akwai to sun yarda to yaya abin yake sai su ce tun da bai kwatanta ba to su ma ba za su kwatanta ba shikenan sun zauna lafiya iz domin kuwa la ya'lamu kayfiyati zatihi wa sifatihi illa huwa subhanahu in ba shi Allah mai tsarki ba babu wanda ya san yadda zatin shi da siffofin shi suke domin hatta annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba ganin Allah ba don sai in ka taba ganin Allah ne zaka iya kwatanta shi ko sai in ya baka labari ko to abin da bai baka labari ba kuma baka gan shi ba ya zaka ka kwatanta shi yanzu da yawancin masu jin muryar nan tawa dukkan masu jin murya ta kakab waɗanda ba su taba gani na ba kashi tamanin bisa ɗari suna kuskure yadda nake saboda da sun ji muryar sai su ɗauka wani dattijo ne za a gan shi da malin guda uku da alkyabba da malafa da kandiri to yake ganin san ɓalolan saurayi na kafa hula a gaban goshi sai ce a sai ce ka jin ka yafi ganin ka ashe abin da baka taba ganin shi ba kwatanta shi bai yiwa ko kuma tabbas in ka tashi kwatanta shi kuskure sai ya faru ko to wannan halitta ma dan uwanka kenan balle Allah wannan muryar tawa barazana take ne sai su dauka wani dattijo ne dan shekara 70 kare da gaske ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu yawwa to sai shekul islam ya ci gaba da cewa bal yu'minuna bi anna Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sai dai ahli sunna sun yadda da cewa shi Allah babu abin da yake kamar shi ba abin da ya mumasala da Allah laisa kamithlihi shay'un babu wani abu ko menene wanda yake iri ɗaya da Allah wa huwa as-sami'u al-basir kuma Allah mai ji ne mai gani yanzu kaga bayan da ya tabbatar da cewa bai yi kama da komai ba amma kuma sai zai tabbatar wa da kanshi wata siffa wadda halittu suna da ita ya ce yana ji to yanzu sai ka ce yana ji ba irin jin halittu ba to haka ce to wani iri ne jin shi sai ka ce shi kadai ya sani bai faɗi ba yana gani ba irin ganin halittu ba in ka ce to wani iri ne ganin nashi sai ka ce bai faɗi ba jama'a ka zauna lafiya ko baka zauna ba to wallahi haka al'amarin ahlus sunna yake haka suka yi imani da Allah madaukakin sarki wannan sai ya sa su sai suka ainihin zauna lafiya dan haka sai ibnu taymiya ya ci gaba da cewa fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu ahlus sunna ba sa korewa Allah abin da ya siffanta kanshi da shi misalan nan da muke ta yi a yau akan su zamu yi ta misalai sai mun je wani karatun kuma sai mu sake ɗauko wasu siffofin Allah yana sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya. Asha'ira da Maturidiyya da Jamiya da Mu'tazila da Shi'a da sauransu duk baki ɗaya sai suka ce kada a ce Allah maɗaukakin sarki yana ainihin sauka domin in aka ce yana sauka an siffanta shi da wata siffa ta halittu kenan. Sai a ce to yanzu a takaice kun kora wannan siffa ta sauka kenan ko? Haka ne? domin ya ce yana sauka sun ce baya sauka to ahli sunna ba sa kore mishi duk wata siffa da ya siffanta kanshi da ita wala yuharrifuna al-kalima an mawadihi kuma ba sa canza magana daga idda Allah ya ajiye ta da Allah ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo ranar alkiyama shi da mala'iku sahu sahu a sha'ira sai su canza maganar daga inda take sai su ce wa ja'a amru rabbika al'amarin ubangijinka harraful kalima an mawabi'i sai su zan sun canza maganganun daga idda Allah ya dora su kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko da Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi istawa Allah mai rahama ya daidaito akan al'arshi sai suka ce ka a ce istawa a ƙara da lamun a ce istaula Allah ya rinjaya akan al'arshi wato yana da wani abokin hamayya kenan sai dai shi ya yi rinjaye akan abokin hamayyar tashi lazimin wannan ƙari nasu kenan harraful kalima an mawabi'i suna canza maganganu daga idda Allah ya ajiye su to ahli sunna ba sa yin haka wala yulhiduna fi asma'ihi ahli sunna ba su karkacewa game da sunan Allah mushrikan jahiliya su ne suka fara yin ta'adi a cikin wannan yanayin al'umma tamu da karkacewa game da sunayen Allah sunan Allah Allahu sai suka yi wata bunkanya ta mace sai suka ce mata Allatu suka yi al'uzza daga al'aziz suka yi almanatu daga almannanu sun karkace daga sunayen Allah to ahli sunna ba sa yin haka idan sunan Allah ya zo kai tsaye ahli sunna sai ce ya yarda da shi kamar yadda ya zo wa ayatihi haka ayoyin Allah in suka zo kai tsaye sai ahli sunna su yadda da su kamar yadda suka zo ba za su karkatar da su ba daga nan aka samo kalmar la'adu ta kabari da ake faɗi saboda in aka haka uwar kabarin sai a koma bangaren gabas a karkace sai a kwakula ƙasa sai a kira shi lahad to duk mutumin da in ga yadda aya ta zo daren dakan sai karkatar da ita ya shagidar da ita sai a ce mishi mulhidi karkatacce ne karkatar da ayoyin Allah wala yukayyifuna sannan ahli sunna ba sa kwatanta wata siffa wadda ta zo a cikin alkur'ani ko sunna sai in shi Allah din ne ya kwatanta wala yumassiluna sannan ba sa buga misali su ce ai misalin halitta kaza da Allah ya faɗi tashi siffa kaza tashi to misalin ta daidai da kaza bi sifati khalqihi ba sa siffanta Allah da siffofin halitta ahli sunna ba zai ce yadun kayadi hannun Allah kamar hannuna ba a mujassima su suke faɗin haka masu siffanta Allah da jiki da zaran an ce Allah na da ido sai su ce ainun ka aini idan Allah kamar ido na ne to wannan kafirci ne to karyatawa ma Allah ya ce yana da idon ka ce bai da idon wannan ma kafirci ne karkatarwa kuma fa yana da idon sai ka ce ba ido ba ne basira ce bata ne wannan sai ka faɗi yadda ya faɗi sai ka wuce to sunna kenan ina fatar an gane yawwa to waɗannan abubuwan baki ɗaya sai wannan babban malami harras yake cewa wa khulasatu ma taqaddama takaitaccen bayanin abin da ya gabata din nan anna salafa radiyallahu anhum yu'minuna bi kulli ma akhbara Allah bihi an nafsihi fi kitabihi duk abin da Allah ya bada labari a cikin littafin shi to ahli sunna suna ainihin yadda da shi kai tsaye sune salaf wa bi kulli ma akhbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ya bada labari game da Allah madaukakin sarki to ahli sunna salafu suna yadda da wannan abu imanin saliman yadda kuma lafiyayyar yadda mina tahrifi wadda babu ainihin canzawa ko karkatarwa wata aqili babu kuma watsar da ma'anar yanzu duk inda kaje ka samu asha'ira suna karatu da an zo magana ar-rahmanu alal arshi tawa ba za su taba karanta ta su wuce ba kafin su wuce ayar sai sun yi rugu-rugu da wannan ma'anar wani ma da ashar zai cike to me ya zafi in ka zo kai ar-rahmanu alal arshi tawa ka ce Allah mai rahama ya daidaito akan al'arshi ka ja bakin ka kai gummana daga nan kawai ka fasara gundarin ka wuce amma sai ya ce a'a jama'a ba fa ana nufin ya daidaito ba yayi ne kenan ya karyata kenan don shi Allah ya ce ya daidaitu kai kuma ka ce a a daidaitu ba ko kun fahimta gama to ainihin ahli sunna suna da lafiyayyen imani ba sa canzawa ba sa karyatawa wa min at-takyifi wat tamthili yana daga cikin kwatantawa da kuma misaltawa wa yaj'al wato ahli sunna sun kubuta daga ainihin kwatantawa da kuma buga misali ahli sunna bai cewa kun ga kwatantar sifa kaza ta Allah kamar kaza kun ga kamar kaza da Allah yake game da shi to irin nawa ne ahlus sunna suna da lafiyayyen imani wanda ba ruwansu da irin wannan kwatanta ba sa buga misali wa yaj'aluna al-kalama fi zati al-bari wa sifatihi baban wahidan duk abin da ya zo game da siffar Allah maɗaukaki da zatin shi sai su aje ta a babi ɗaya wani babi ne shine sai su faɗi iya inda Allah ya faɗi sai su wuce sauran ba za su ce komai ba ina fatar mun gane fa innal kalama fi sifati domin magana game da siffofin Allah far'ul kalami fi zati reshe ne na magana game da zatin Allah madaukakin sarki mun fahimci wannan da kyau ko magana game da siffofin Allah bangare ne na magana dangane da zatin Allah madaukakin sarki to a karkashin wannan in ahli sunna suka zo sai su tsaya inda Allah ya tsaye da su ba za su kara ba za su rage ba yuhtaza fihi hazuhu yadda aka bi wajen zatin Allah haka ake bi wajen siffofin Allah zatin Allah madaukakin sarki da Allah yake yana sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya da aka zo sai aka faɗi kamar yadda annabi ya faɗi aka wuce ko to haka in aka zo ana siffanta wata siffar daga cikin siffofin Allah ita ma in aka zo sai a faɗi kamar yadda ya faɗi sai a wuce fa idza kana isbatu zati isbatu wujudin la isbati takyifin fa kadhalika isbatu sifati in dai har ya zama tabbatar da zatin Allah ai ka yadda akwai Allah ko kuma wannan baya nuna kana kamanta cewa akwai Allah ɗaya ne da yadda yake akwai ka ko yanzu kai ba akwai ka ba to in ka ce akwai Allah kana nufin ka kwatanta kasancewar akwai ka da akwai ɗin Allah ɗaya ne to haka duk wata siffa ta Allah da ka ce akwai ta ba ta nufin ka siffanta Allah da wannan irin siffar da wani halitta yake da ita ina fatar kun gane wannan takaitaccen misali ne cewa akwai Allah ai ka yadda akwai shi ko to kai ma din nan ai akwai ka ko to amma akwai ka da akwai Allah ɗaya ce to haka duk wata siffa ta Allah kuma da ka siffanta to haka ita ma ba ɗaya ce da ta Allah ba don haka abin da ya ce kawai sai ka faɗi sai ka wuce shikenan ka zauna lafiya wa qad yu'abbiruna an zalika bi qawlihim so da dama zaka ji malaman ahlus sunna suna ta'abiri suna cewa tumarru kama ja'at bila ta'wilin duk wata siffa ta Allah in ta zo to a gudanar da ita kamar yadda ta zo ba tare da an karkatar da ma'anarta ba wa man lam yafham kalamahum wanda duk bai fahimci maganar malaman farko ba a wannan babi zanna sai ya zaci anna gharbahum cewa wai abin da suke nufi bi hadhihi al-ibara da wannan magana huwa qira'atul lafzi wato a karanta lafazin kawai duna ta'arrud lil ma'ana ba tare da an tattauna dangane da ma'anar ba wa huwa batil duk wanda yake da wannan tunanin yayi kuskure domin aka ce yadu ai ba za a ce kawai a wuce ba kowa ya gane me ma'anar hannu dan kallon ne ba ba kaza ba to in har an gane wannan sai a ce to alhamdulillah to sai a wuce to amma yaya hannun yake sai a ce wannan kuma ba za a yi bayani ba dan bai yi bayani ba ba wai kawai ana nufin sai a rinka karantawa ba tare da an fahimci menene kalmomin suke nufi a wuce ba ba haka ne malaman salaf suke nufi ba ina fatar mun gane dan haka sai ce fa innal murada bit ta'wil al manfi huna huwa haqiqatul ma'ana wa kunhihi wa kayfiyatihi abinda ake nufi da ta'wili anan da ahlus sunna suka ce kada a rinka ta'wili abinda suke nufi shine kokarin kore haƙiƙanin ma'anar daga hannu kamar da shi karfi to anan ne sai ahlus sunna sai su a kakkai haka ina fatar mun gane قال الإمام أحمد كجاء عند الإمام أحمد ابن حنبل يكي تشيوا يكي لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ba a siffanta Allah sai da abin da ya siffanta kan shi da shi an wasafahu bihi rasuluhu ko kuma sai abin da manzon shi ya siffanta shi da shi la yutajawazu alquran wal hadith imam ahmad yace ba a wuce qur'ani da hadisi wajen siffanta Allah jama'a ba a siffanta Allah da ijtihadi kamar yadda ne mana misali jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kanshi baya siffanta Allah da ijtihadi sai abin da Allah ya mishi wahayi domin da ya taɓa ganin Allah to da za a ce zai iya yin bayani gwargwadon yadda ya gani ko amma hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa ganin Allah ba mun fara ishara zuwa ga wannan ma'ana a jiya a inda muke kawo waɗannan ayoyi da ke magana dangane da ganin mala'ika Jibril an tambayi as-sayyida Aisha ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah Aisha ta ce bai ga Allah ba sannan ta kawo hadisai dangane da abin da ya shafi haka to mas'ala ce wadda an samu wasu da'ifan hadisai daga ibnu abbasin sai aka je aka ce ai an yi sabani wasu sun ce manzon Allah ya ga Allah wasu sun ce manzon Allah bai ga Allah ba to yaushe waɗannan maganganun guda biyu a cikin aqida za a ce ka ɗauki wadda kaso dole ɗaya ne ya faru in ya gani ya gani in bai taɓa gani ba bai taɓa gani ba to dole a tantance to gaskiyar lamari bai taɓa ganin Allah ba ka je ka karanta littafin sharhul aqidatu fahawiyya manzon Allah bai taba ganin Allah ba wannan ita ce maganar da take daidai sabanin ta kuskure ce to idan da ya taba ganin Allah to shi ma da zai iya kwatanta Allah da abin da ya fahimta ya gani kenan ko to shi ma da bai taba gani ba yana faɗin kadai abin da aka yi mai wahayi ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan fa ina tabbatar da ma'anar da Imam Ahmad yake faɗi ne cewa in dai an zo siffanta Allah to babu ijtihadi ana ijtihadi a babin fiqhu ana ijtihadi a babin mu'amala da al'amuran ibada da amma abin da ya shafi aqida da tauhidi jama'a babu ijtihadi dan haka Imam Ahmad yake kada a sake a wuce alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري malamin bukhari mai suna nu'aym ibnu hammadin yace man shabba allaha bi khalqihi wanda bi ya kamanta allah da halittar shi kafara to ya kafirta idan ka ce allah yana da hannu irin hannun halitta kaza to ka yarda ka fita addinin musulunci mafi karancin abin da za a ce ka naƙasa allah domin duk wata halitta na kasashiya ce an fahimci wannan da kyau wa man jahada ma wasafa allah bihi nafsahu wanda kuma ya yi musu siffar da Allah ya siffanta kanshi da ita Allah ya ce yana da siffa kaza sai kai kuma kai jayayya kace baka yadda ba kafara nan ma malamin nan na bukhari ya ce irin wannan mutumin shi ma ya kafirta walaysa fi ma wasafa Allah bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu tashbihun wala tamthilun malamin nan na bukhari ya ce duk wata siffa da Allah ya siffanta kanshi da ita da duk wata ko kuma duk wata siffa da manzon shi ya siffanta shi da ita to ba ta yi kama da ta wata halitta ba kuma ba su yi iri ɗaya ba don haka kaga sai ka kwantar da hankalinka duk wata siffa da ka ji a cikin alkur'ani Allah ya siffanta kanshi da ita ka ji waɗannan manyan malamai gashi sun yi bayani cewa da ɗaya ba ta yi kama da siffa halitta ba don haka in ka zo kai tsaye kawai ka faɗi ga Allah ɗin ka wuce amma ka ƙudurce a zuciyarka cewa wannan kalma da na fassara yadullahi fauka aidihim hannun Allah yana sama da hannunsu baya nufin irin hannunsu ɗaya da hannun Allah ko kaɗan ya ce duk wata siffa da ka ji ta Allah Qur'ani ba ta yi kama da wata siffa daga cikin siffofin halitta ba to idan ka fahimci wannan kaga sai ka ga ashe akwai cikakken zaman lafiya kenan da duk wanda ya ɗaukan wa kanshi aƙidar ahli sunna da jama'a da ya zo babin siffa sai siffanta abin da Allah ya faɗi sai ya wuce sai ya faɗi abin da manzo Allah ya faɗi sai ya wuce amma a yi ƙoƙarin gane me Allah ya faɗi me manzon Allah ya faɗi an gane eh sai a ce to a wuce kamar da Imam Malik yace al istiwa'u ma'lumun ai daidaituwa sanannen abu ne ashe in an ce hannu din in yara kake musu karatu sai sun fahimci hannu fa ba kafa ba ba kunne ba ba ido ba sun fahimci hannu eh sai a ce to hannun Allah yana sama da hannunsu wani ya ce malam yaya hannun Allah yake sai ka kwantar da hankali sai ka ce ai bai bayyana mana ba don haka ba mu san yadda yake ba amma dai ba iri ɗaya ne da na halittu ba shi kenan an zauna lafiya tauhidi addinin annabawa ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai malam yace li annahu subhanahu la samiyya lahu wala kuf'a lahu wala nidda lahu domin shi Allah madaukakin sarki ba shi da sami ba shi da takwara da Allah ya ce rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi Allah shine ubangijin sammai da ƙasa da halittun da ke rayuwa a tsakankanin su dan haka ka bauta wa shi irin wannan ubangiji wastabir li ibadatihi kuma ka jure akan bauta mishi shi kadai kar ka hada shi da kowa sai Allah yake hal ta'lamu lahu samiyya ko ka taba sanin Allah yana da takwara Allah bai da takwara mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki bashi da takwara shi ne yace la samiyya lahu Allah bashi da wanda yake sunan su yayi daya ma'ana kamar yadda nace ko da ka ji sunan yayi daya mujarradin kalmomin ne kawai ma'anar fa bata daya in ka ji baban gida a nan gidan can gidan ma ka sake jin baban gida ka iya samu duk ma'anar ɗaya ne komai da koman su ɗaya ne yana yiwa ko baya yiwa to amma baka taba jin an cewa Allah azizu kaji an cewa wani azizu kuma ya zama izza iri ɗaya ce ashe dai da samiyi kenan Allah ba shi da takwara ina fatar mun gane to in kai wa wannan kyakkyawar fahimta sai ka ji kuma malam yace wala kuf alahu Allah kuma ba shi da tsara Allah ba shi da sa'a ba shi da wanda yake tamkar shi wanda suke daidai wa daida babu wala nidda lahu kuma ba shi da abokin tarayya ba shi da kishiya jama'a waɗannan kalmomi ne waɗanda kowa yana fahimta su kai tsaye sai ce kuma wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala ba a kiyasin Allah madaukakin sarki da halittun shi in an tashi ba a gwada Allah ba a kwatancen Allah ko kuma ba da misalin Allah da halittun shi jama'ar musulmi saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara a nan amma muna fatar in an tashi kowa ya zauna inda yake insha Allah ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah